وترك الأزواج والأولاد والعشيرة والوطن وهكذا وذلك مصداقا لقوله تبارك وتعالى مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى المرء على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرأ البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة أما النوع الثاني من الابتلاء عباد الله فهو أن يمتحن الإنسان أو الناس عقوبة على ذنوبهم ومعاصيهم بالجوع والخوف والعري ونقص من الأموال والأنفس والثمرات جراء ما اقترفت أيديهم لقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ويكون على شكل الأوجاع والأسقام والأوبئة والطاعون والكوارث الطبيعية والجدب والحروب ومعظم مصائبنا من النوع الثاني فأسبابها فينا معروفة من الشرك والكبائر والتطفيف ومنع الزكاة ونقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم وترك العمل بما أنزل الله والإعراض عن ذكر الله وضعف الإيمان والتكالب على الدنيا أحبتي في الله إنما أصابنا من شح الأمطار لأمر مخيف ينذر بكارثة وشيكة وغلاء وشدة مؤونة وقلة في الأموال إلا أن يتداركنا الله برحمته ويجب الحذر يا عباد الله من اللامبالاة التي يظهرها معظم الناس تجاه القضية إذ تكشف الحادثة مدى بعد الناس عن الدين فتزعم طائفة منا أن السبب وراء قلة الأمطار وشحها أن السبب وراء قلة الأمطار هو الانحباس الحراري ضاربين بجميع الأسباب الشرعية عرض الحائط فلا إله إلا الله وإن سلمنا وإن سلمنا جدلا أنه كذلك أفلا يقال بأنها عقوبة إلهية أخرى إذ لا يكون في ملكه شيء إلا بإذنه وصنف آخر من المسلمين عباد الله يرى أن المسألة تخص المزارعين فحسب وتلك داهية أخرى وفاجعة عظمى فإن الأرزاق, كل فإن الأرزاق كلها متفرعة عن الأمطار وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون لذا سماه الله رزقا فقال هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فلا يختص البلاء بالمزارعين بل, بل يتعدى ذلك ليكشف لنا حقيقة مفادها أن الله علينا ساخط غاضب فالشرك والسحر فينا منتشر والفواحش ظاهرة والقتل فاش والربا والزنا والقمار يما والربا والقمار يمارسان علنا وغير ذلك فيجب علينا استرضاء الله بكل وسيلة شرعية وطلب الغوث منه سبحانه وتعالى والتوبة الصادقة إليه وترك أسباب الغضب ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويكشف الحدث كذلك الضعف والرغبة عن تطبيق السنن في نفوس الكثير من الناس بمن فيهم بعض الدعاة وطلبة العلم من أهل السنة فالخارجون للاستسقاء لا يتعدون أربعة صفوف في بعض المصلى وسبعة على الأكثر في البعض الآخر فلنكن صادقين مع الله يا إخوة الإيمان ما هكذا كان السلف رحمهم الله في السراء والضراء فقد كانوا يخرجون إلى المصلى صغارا وكبارا أيها المسلمون إن الأمراض تعالج بأمرين اثنين اجتناب أسبابها وتناول الأدوية وإن مما يطفأ به غضب الله الصدقة وإطعام الطعام في مثل هذه الأزمات فليس بعد التوحيد والفرائض مثل إطعام الناس في أيامنا هذه والأقدر على ذلك خمس فئات من الناس فضلهم الله برزقه على غيرهم امتحانا واختبارا أما الفئة الأولى معاشر المؤمنين فهم الساسة من فاز منهم ومن لم يفز فقد كانت قوافلهم قبل الانتخابات تجوب المدن ومنها مدينتنا هذه فنأمل أن, فنأمل أن نراهم يمدون يد العون, يد العون للناس أما الفئة الثانية فهم التجار والأغنياء الذين هم أقرب إلى الناس من الساسة فلو تصدقوا على الناس ببعض الربح ووضعوا الدين وأطعموا الناس بما أنعم الله به عليهم لكان خيرا أما الفئة الثالثة أحبتي فهم ميسور الحال من المسؤولين الحكوميين فينفقون قدر استطاعتهم أما الرابعة فهم كل من أراد أن يبر والديه ممن توفوا ممن يسر الله عليه فيتصدق لهم ويطعم عل الله يتجاوز عليهم ويغفر لهم أما الخامسة والأخيرة أيها المؤمنون فهم الحكام وما أدراكم ما الحكام هم الأقدر على غوث الناس إن, إن أرادوا فخزائن المال بأيديهم والجميع على علم أن المال متوفر ولله الحمد فلم يبقى إلا أن يجدوا سبلا آمنة لإيصال الطعام والكسوة والدواء إلى الناس ختاما عباد الله إن الإنفاق تجارة لن تبور وتنجي من عذاب الله ولا تنقص المال ويضاعف لصاحبها يوم القيامة وتطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب ويداوى بها الأمراض وتظل صاحبها يوم القيامة وهي دليل على العقل ودليل على الإيمان ولا ينبغي عند الموت فيه ويحفظ بها الذرية ويستنزل بها عفو الله ورحمته وينتفع صاحبها من أدعية الفقراء وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan godiya ga Allah da salati ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lalle musulmi yana daga cikin sunnonin Allah a cikin halittu shine yakan jarrabe su da alkhairi da sharri kamar yadda Allah yake faɗa mukan jarrabe ku da alkhairi da sharri domin jarabawa kuma gare mu kuke dawowa sanana fahimta daga cikin nassoshi na alkur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewar lalle wannan bala'in ana kasa shi gida biyu akwai jarrabawa da takan samu mutane domin daga darajar su ba don wani abu da suka yi ba wannan kuma daga wannan ne fadin Allah madaukakin sarki ku tuna lokacin da muka jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi fa atammahunna sai ya cika su duka yaci wannan jarrabawar inji Allah subhanahu wataala kuma yana daga cikin wannan kashi na jarabawa da ake yi wa bayan Allah na kwarai domin a ɗaukaka darajarsu Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi annabi Nuhu da kafircewar matarsa da ɗa annabi Lutu an jarrabe shi da kafircewar mata annabi Yunus Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da masifa da ta same shi a kifi ya haɗiye shi Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi annabi Musa da neman mafaka kamar ta siyasa in za a faɗa da harshe na zamani ya fita daga garinsu ya tafi wata ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi annabi Isa da taurin kai irin na bani Isra'il haka shi ma annabi Musa da kuma ƙoƙarin kashe shi da suka zo yi Allah maɗaukakin sarki ya ɗage shi Allah ya jarrabi annabi annabi Ayyub da jinya mai tsanani aka jarrabi annabi Zakariya da al'ukum wato rashin haihuwa Allah ya bashi daga baya Allah ya jarrabi na Maryam da ƙazafi da aka yi mata da tuhuma ta zina aka jarrabi asiya duka mutane ne na kwarai da mijinta fir'aun da kuma azabtar da ita da yi har zuwa lokacin da ta yi shahada aka jarrabi annabi sallallahu alaihi wasallam da manyan kafirai a garin makka irin su abu jahilin da makamantansa da sojoji na runduna a yakin al-ahzab da sauran manya-manyan kafirai da dauloli na farisa da rum da sauransu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamani da su an jarrabi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci da yunwa da tsaraici da kuma tsoro da barin 'ya'ya da mata da dangi da kuma gari domin hijira suka gudu domin Allah subhanahu wa ta'ala suka bar garin makka hadithi ya imam tirmidhi ya rawaito hadithi ya ce kyakkyawa ne ingantacce daga sa'ad ibn abi waqqas sa'adu yake cewa na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wanne ne daga cikin mutane ko wane ne daga cikin mutane suka fi yawan bala'i annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya nasu fi tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai al'abiya'u sune annabawan Allah subhanahu wataala yace sa'annan mafi kamantawa sai mafi kamantawa wanda ya kusa da su wajen bin Allah madaukakin sarki da wanda ya bi tafarkin su wato kowa gwargwadon imanin sa yake samun jarabawa yace ana jarrabar mutum gwargwadon addinin sa idan addinin nashi yana da kwari sai a tsananta bala'in kamar yadda ake tsanantawa annabawa Nabi sallallahu alaihi wasallam in yayi zazzabi yace ni ina zazzabi kamar yadda wani adadi daga cikin ku suke yi wato ba kamar zazzabin mutum ɗaya bane ɗaya daga cikin sahabbai yace abinda annabi yake kwanciya akai idan ka taba shi wato zafi zaka ji sai ka dauke hannunka to ya jikin shi yake kasancewa domin akan ninka musu bala'i domin mai anin ninka musu lada a daga darajar su a wajen Allah subhanahu wataala nabi yake cewa bala'i ba zai gushe da mumini ba yana samun shi har sai ya rabu da shi wato yana tafiya a ban kasa ba tare da wani abu na sabo ba da yi wa Allah madaukakin sarki wato zai kasance kankara zunubi a gare shi na biyu daga cikin nau'o'i na masifa da bala'i da jarrabawa da take samun mutane shine a jarrabu mutane ko kuma mutum ɗaya daga cikinsu da wata ukuba da wani bala'i domin ya kasance ukuba a gare shi ta dalilin abin da ya aikata na sabo ko abin da suka aikata na sabo idan gare ko ƙasa ko masarauta za a iya jarraba mutane da tsoro za a iya jarraba su da yunwa za a jarrabe su da wani abu ta waya a cikin dukiyoyi da rayuka da 'ya'yan itatuwa da abinci saboda dalilin abin da hannayensu suka gabatar subhanahu wa ta'ala yana faɗa barna ta bayyana fil barri akan tudu wal bahri da kuma koji bima kasabat aidin nas ta dalilin abin da hannayen mutane suka gabatar na asha la'allahum yarji'una wataƙila sa dawo zuwa ga Allah madaukakin sarki idan suka ga waɗannan alamu na fushin Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala akan tudu da kuma koji sannan wannan jarabawa da Allah madaukakin sarki yakan yi wa mutane domin ukuba takan kasance ta fuskoki da yawa ko nau'o'i daban-daban sukan zo a matsayin fari ko kuma yunwa ko kuma cututtuka da sauran bala'o'i da abin da ya danganci jinyoyi da annoba sannan da sauran ababe na ɗabi'a gobara da sauransu ruwan sama iska da guguwa da kuma fari wani lokaci da yaƙe-yaƙe Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara kasancewarsu tsakaninsu domin sun ki su bi shari'ar Allah maɗaukakin sarki san zuciya suke bi waɗancan idan suka hau dokin zuciya waɗannan ma in suka bi san zuciya sai a zo a gwabza amma in dai shari'ar Allah maɗaukakin sarki za a bi ba za ka ga an sami haka ba wato wani lokaci Allah yakan yi uquba wa mutane da ƴan uwansu mutane wa kadhalika walli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun Allah maɗaukakin sarki kiyashe mu kuma da yawa daga cikin masifinmu idan mutum zai yi adalci ya san suna daga cikin kashi na biyun nan ne ba irin waɗancan na farkon ba ne domin sabubba na shari'a da Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar a cikin sunna ta cewar duk waɗanda suka yi wa Allah maɗaukakin sarki kaza suka aikata kaza Allah zai musu kaza babu ɗaya daga cikin waɗannan ababen da ba ma aikatawa saboda haka wani ya zo ya jingina wannan abin da ke faruwa zuwa ga ɗabi'a shi ma ya san da gangan yayi ya san abin da ya faɗa ba haka bane da a ce ka duba rayuwar mutane kaga suna tsaye akan dokokin Allah madaukakin sarki don wannan ita ce alamar da malamai suka bayar ta ya zan iya gane cewar wannan ukuba wannan masifa da ta same ni ko ta same mu jarabawa ce daga Allah madaukakin sarki haka kawai domin ya daga darajar mu ko uba ce daga Allah malamai suka ce ka kalli yanayi na mutane ka kalli alaƙarsu da Allah madaukakin sarki ka kalli yadda suke bin shari'a ta Allah madaukakin sarki in ka gansu akan dokokin Allah to irin waccan jarabawa ce ta annabawa an yi musu ne in suka yi haƙuri za a ɗaukaka darajarsu in kuma ka gaba sabon shari'ar Allah madaukakin sarki su ne alfasha su ne ta dokokin Allah madaukakin sarki shugabannin sun ki su yi aiki da shari'a ta Allah madaukakin sarki ana cin riba ana mata dokoki da sauran ababe da ake yi wa Allah madaukakin sarki to duk wanda ya ce jarabawa da take samun mutane haka kawai ta zo ko ɗabi'a ce ko ɗumamar yanayi ƙarya yake yi domin alkur'ani yana ƙarya shi sunnata annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ta ba shi gaskiya ba Allah madaukakin sarki da ta da mu ɗan uwana masu daraja lalle abin da ya same mu na karancin ruwan sama wato abu ne mai tsoratarwar gaske domin kusan kullum sai ka gadari ya haɗu hadarin da inda a ce ana yanayi yana daidai wani ruwan inda a ce lokutan da yanayi ne wato al'amura suke tafiya yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara su a can baya wato da mutum za ka iya cewa an aka fara wani ruwan ba a san lokacin da za a ɗauke ba amma haka irin wannan hadarin zai zo ya haɗu sannan ya wace Allah madaukakin sarki ya shayar da mu to saboda haka wannan abun idan ba a tashi ba mun tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki mun aikata duk abin da zai yadda da Allah madaukakin sarki mun rabu da sabubban da suke janyo irin waɗannan bala'o'i mun koma zuwa ga Allah madaukakin sarki komawa ta gaskiya to lallai fa abin da zai biyo a gaba lallai wani bangare daga cikin sa abin da muka sani lallai shine fa dole an san ababe masifar da ake ciki yanzu tana iya yinkuwa tana iya ninkuwa Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu ana iya yin karancin dukiya sannan abinci a riga an sani dole zai yi karanci domin daga abin da Allah madaukakin sarki ya saukar a wato ƙasa take bayarwa sai dai in Allah madaukakin sarki wato ya riske mu da rahamarsa Allah madaukakin sarki muke roko ya gafarta mana ba dan halmu ba kuma dole ne ya ku bayin Allah mu yi kaffa kaffa daga halin ko in kula da muke nunawa dangane da wannan abin da ya faru ga ruwan sama dai babu shi amma mutane ba su daina abin da suke aikatawa ba sannan a koma a yi abin da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a nemi wannan ruwan ta hanyar da shari'ar musulunci ta shar'anta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar istisqa'i an kira a masallatai daban-daban mutane sun ki zuwa wallahi idan ka tattara masallatan da ake zuwa roƙon ruwa idan ka tattara mutanen da suke fita a masallatai uku da ake yi a cikin gari wallahi ba su kai cikar wani masallacin juma'a ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu an yi sallah da zu da safe sahu hudu ne aka yi masallacin da ake cika shi nan masallacin rafin dutse amma sahu hudu aka yi da mutum hudu a baya ɗaya a cikin su babba sauran kananan yara to saboda haka irin wannan hali da muke nunawa na ko in kula lallai ba abu ne da ya dace ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu kuma wannan wai shine masallaci na ahlus sunna waɗanda suke faɗa a kan aikata bid'a to ya kamata a zo a same ka mai kokarin raya sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wannan in ya nuna mana wani abu yana nuna yadda wato akan yi sako-sako da al'amura na addinin Allah subhanahu wa ta'ala wasu daga cikin musulmai ma suna cewa wannan abin ba sai kun wahalar da kanku ba na yin irin waɗannan ababe domin ɗumamar yanayi ita ce ta samar da wannan abin to idan ka karba ka sallama ce dumamar yanayi ne shi kan shi wato dumamar yanayin ayis ita ma sai a dauke ta matsayin ukuba daga Allah madaukakin sarki domin kowa ya sani cewar ba abin da ya isa faru a cikin mulkin Allah madaukakin sarki a duniyarsa sai Allah madaukakin sarki yayi izini to ko da dan adam yayi shishigi a ciki ya aikata wani abu na gurbata dabi'a to duk da haka Allah madaukakin sarki ne ya dawo mai da abin da yayi shi dan ma dai ba su da hujja akan cewar ba ukuba bace Allah madaukakin sarki ya kama mutane domin inda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya yi nufi ya yi irada da yanayin yanayin ba zai taɓa ɗumama ba Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu sannan wasu daga cikin musulmai sai ka ga kamar suna takaita matsalar akan waɗanda suke manoma shi ba manomi ba ne ba shi da alaka da irin waɗannan ababe shi yasa ko da an kira sai ka ga bai je ba domin yana gani abin bai shafe shi ba wato shafa ta kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu bayan mun san cewar duk wani abu na arziki wato abu ne reshe ne na ruwan sama subhanahu wa ta'ala ya tattara arziki ga baki ɗaya duka ya dunkula a cikin a cikin ruwan sama wa fi sama'i rizquhum wa ma tu'adun a wata aya da tafi wannan fitarwa fili subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa alladhi yunazzilu alaykum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i bima ce mataran ba sai ce rizqan Allah yana saukan muku da arziki daga sama domin malamai na balaga suka ce yana saukar muku da abinda ta dalilinsa ake samun arziki duk abinda dan adam yake gadara da shi idan Allah madaukakin sarki ya dauke ruwan sama a tafi a yi shekara daya biyu uku har kudin sai ka rasa shi a hannunka Allah madaukakin sarki ya shirye da mu saboda haka wannan ma ba tunani bane wanda yake da kyau Allah madaukakin sarki ya datar da mu sannan bai kamata a dinga takaita abin ma akan kawai amfani ba matsalar ta wuce haka girma ya kamata mu dinga hararo cewar Allah madaukakin sarki fa yayi fushi da mu ne ba a zancen maganar noma ba maganar kaza amfani maganar kaza a duk zancen ya wuce haka Allah madaukakin sarki yayi fushi ne da mutane kuma dole sai sun dawo sun aikata abinda za su yadda da Allah subhanahu wataala sun aikata abinda za su disashe wannan fushi na Allah subhanahu wataala kafin Allah madaukakin sarki ya dage mana domin shirka da Allah ya ce baya so ba abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ƙi kamar shirka ita ce a cikinmu wato ta samu ɗaurin gindi ana tsafi a cikinmu ya yawaita bokaye wasu an sani bokaye ne a cikin unguwanninmu a cikin garuruwanmu ana kallon su an basu shugabanni ba su yi musu komai ba sannan alfasha wannan ba sai an faɗa wa kowa ba a cikin lunguna a cikin kangwaye a wajen gari cikin gari cikin hotel hotel ko ina babu inda ba a aikata wannan alfashar ana kisa akan abin banza akan dubu biyar akan abin dubu goma akan waya akan mashin duk gashi nan ana kisa an soke a kisasi wanda wannan taka doka ce ta Allah madaukakin sarki kuma duk wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki to akwai haraji akan saba wa Allah subhanahu wataala kuma wannan ukuba sai ta same shi sai dai in ya aikata ɗaya daga cikin ababai da suke kankara zunubai kamar yadda Sheikhul Islam yake tabbatarwa saboda haka dole mu dawo mun fusata Allah madaukakin sarki mu dawo mu aikata duk abin da zai yadda Allah babu kuma kamar tsaida tauhidi da kadaita Allah subhanahu wataala mu nemi dauki daga wajen Allah madaukakin sarki mu koma da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki tuba ta hakika duk abin da yake sababi ne na janyo wannan bala'i sababi ne da yake sababa fushin Allah madaukakin sarki mu yi kokari mu rabu da shi fafirru ila Allah ku gudu zuwa ga Allah madaukakin sarki mu gudu zuwa gare shi gabaki daya malamai suka ce wannan ayar akwai abin mamaki a ciki domin duk abin da mutum yake jin tsoronsa yana gudunsa ne baya so ya riske shi amma Allah subhanahu wataala idan ka tsorace shi ko kuma idan wata masifa ta same ka idan ka gane cewar wani abu kaza ka aikata Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka to sai ka dawo wajen Allah madaukakin sarki shi sai an dawo gare shi ne yake samun aminci sabanin sauran ababe ko sauran halittu idan ka ji tsoron sa ko idan yayi maka barazana to in kai nesa da shi ne kake samun aminci banda Allah madaukakin sarki gwargwadon yadda ka tafi kake kara nisa gwargwadon yadda kake kara tsunduma cikin wannan bala'i da masifa Allah madaukakin sarki ya datar da mu saboda haka wannan kuma har ila yau yana ƙara nuna mana wani abu na rashin kwaɗayin a tabbaka wasu sunnoni akwai wasu daga cikin mutane hatta daga cikin wasu ahalus sunna sukan furta cewar idan wasu suka je wannan roƙon ruwan sun ɗauke wasu to wasu me suke yi waɗanda ba su je ba me suke yi da safen ina bacci ne ake yi in dai mutum ba wani abu na neman abinci tafi ba na dole akwai wanda kwallo suke yi a daidai wannan lokaci akwai wanda kallo suke yi a daidai wannan lokaci duka mutane ba za a fita ba a je a raya sunna ta Allah madaukakin sarki ba ma jin tausayin kanmu ba hatta a cikin ababen da zai zama to amfani a gare mu kai tsaye ba ma yi wato subhanallah Allah madaukakin sarki ya shirye da mu yan uwana masu daraja lallai cututtuka ana magance su da abu biyu ne da ciwo da ake so ya warke da izinin Allah madaukakin sarki to ana magance shi da abu biyu sai ka nisanci duk abin da yake sababa wannan ciwon ko abin da yake kara shi domin duk maganin da zaka sha in zaka shanye asibiti ko kamfanin magani in dai kana tsokanar cuta kana aikata abin da bata so ko abin da yake harzuka ta to ba za ka taɓa warkewa ba babu wani magani da zai iya warkar da kai saboda haka sai mun koma mun tuba ga Allah madaukakin sarki wannan alfashar da ake faɗa sai an daina aikatawa sannan abin da ake yi na shirka da kafirci da sauran tsafi sai an kame a ciki ya zamanto waɗanda ba su aikatawa sirrin jayi waɗanda suke aikatawa kamar yadda yake zamanin magabata babu wani lokaci da ya wofanta daga aikata zunubi ko aikata sabo ko aikata shirka ko aikata kafirci hatta zamanin annabawa amma su a zamanin su bambancin su da mu masu aikatawan su ne yan tsiraru mu kuma a cikin waɗanda ba sa yi su ne yan kaɗan to shi yasa za a ga al'amarin ba zai taɓa fita daidai ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu yan uwa masu daraja sannan yana daga cikin abin da yake yayyafa wa fushin Allah maɗaukakin sarki ruwa ko abin da ake kashe fushin Allah maɗaukakin sarki da shi shine ciyar da abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan kuma an san yanayi da mutane suke ciki a daidai wannan lokaci sannan akwai hanyoyi akwai damammaki akwai waɗanda suke da yadda za su iya wannan taimakon amma ba a ganin wannan taimakon ko kuma ba a yin shi yadda ya wadata wasu daga cikin bayan Allah madaukakin sarki suna kwatantawa amma inda ana yin shi yadda ya kamata da ana yin shi ta fuskar da ta dace da ana yin shi gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya bayar na arziki a hannun hukumomi da arziki arziki a hannun ɗaiɗaikun mutane lallai da an gani a cikin gari wato ba zai taɓa buya ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu babu wani abu bayan tsaida tauhidin Allah madaukakin sarki da tsaida farillu na Allah madaukakin sarki sallah da sauran abin da Allah ya wajabta a daidai wannan lokaci babu abin da ya kamata a fi karkata zuwa gare shi to kamar ciyar da mutane domin abincin da yawa daga cikin mutane za su ci ya gagare su a cikin wannan lokaci namu wasu kan ci so daya wasu ma ba sa samu ko da so dayan Allah madaukakin sarki ya datar da mu wasu kan kwana da yunwa su tashi da ita su sake wuni da ita Allah madaukakin sarki ya datar da mu a cikin wannan kasar tamu da zaka ji ana magana ana maganar trillions ana maganar rijiyoyin mai ana maganan grand kaza ake tura wa gwamna kaza ana maganar wane ya mallaki naira biliyan kaza wai a cikinmu ne ake samun irin wannan allah maɗaukakin sarki ya datar da mu wallahi wannan abun kunya ne akwai ƙasashen da sadakokinsu ɗauka suke yi su duba wace ƙasa ce ta dace su je su kai wasu ba su kai mu arziki ba wasu daga cikin abin da ake bada sadaka ma abun kunya ake zuwa da shi wannan kasar tamu ake zuwa a gina masallatai kuma abin da suke da shi bai kai namu ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu kusan kaman bangarori biyar ne a gurguje waɗanda suke da iko akan irin wannan taimako na farko akwai waɗanda suke 'yan siyasa watanni shida baya ana gani akwai wanda ya kawo motar abinci hamsin akwai wanda ya kawo ashirin akwai wanda suka kawo goma akwai wanda suka kawo sama da ɗari ma amma yanzu tun lokacin da irin waɗannan ababe suke faruwa har zuwa yanzu baka ji an ce ga wani ya kawo cikin wanda suka ce wanda ba su ci ba baka ji an ce ga wani ya kawo mota ɗaya ta abinci ba saboda haka mutane ya kamata su samu darasi akan irin wannan duk wanda yake tsaya musu a lokacin da suke da bukatar sa lokacin da ya dawo yake neman su su ma su juya mai baya Allah madaukakin sarki ya datar da mu wataƙila zai iya zamantowa darasi a gare su Allah madaukakin sarki ya datar da mu sai bangare na biyu su ne waɗanda a 'yan kasuwa da waɗanda suke mawadata akwai hanyoyi da yawa da za su iya taimakawa shari'ar musulunci ta kwadaitar za ka iya sadaka da wani abu na ribar da ya kamata a ce ka samu ya kamata a ce ka sai da wannan abin 150 ne ka ci ribar naira 150 ka yi haƙuri da naira 50 a wannan lokaci allah maɗaukakin sarki zai sanya mata albarka wannan naira 100 da ka cancance ta ka yi niyyar sadaka domin allah subhanahu wa ta'ala sannan hadithai sun zo akan yafe wa mutane ba shi gudan abin da kake da shi na jari sannan an samu hadithai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wato na kwadaitarwa akan ciyar da mutane sannan akwai misalai da yawa daga cikin tarihi na magabata sai bangare na uku waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya musu wadata suka fi ƙarfin abin da za su ci da abin da za su sha da matsuguni da magani da tufafi su ma ko da ba ba a sanya su a cikin wancan rukuni na manyan mutane ko mawadata su ma ya kamata a ce sun waiwaici waɗanda ba su da shi domin ba sai mutum ya ƙoshi ya ƙoshi wato yadda ya kamata har yadda zai iya jijjibgewa shine yake ba da kyauta ba kamar yadda da yawa daga cikin tunanin mu haka yake mutum mai mota goma sai ya gabe kai a ce an fara zuwa wajen shi neman taimako ba shi yana hangen wanda yake da ɗari wanda yake da miliyan biyar yana gani bai kai ba in ka ce mai yayi wani abu sai ya ta mamakin ka Allah madaukakin sarki ya datar da mu sauran al'ummomi turawa da larabawa da sauran al'ummomi galibi ba haka suke ba ba haka tunanin su yake akan dukiya ba sannan bangare na hudu sune duk mutumin da iyayensa suka bar duniya yake so yayi kokarin yayi musu wani abu ko kuma ya yi musu biyayya bayan mutuwa su kamar yadda ya tabbata cikin hadithi to wannan lokaci ne kuma dama ce ta samu ya yi musu sadaka ya ciyar da bayan Allah maɗaukakin sarki ko Allah zai sauƙaƙe musu wani abin da suke ciki Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu sai ɓangare na biyar waɗanda za su iya wannan taimakon a cikinmu su ne hukumomi kuma su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya jibinta musu wannan al'amari Allah maɗaukakin sarki ya wajabta musu wataƙila wasu daga cikin waɗancan ɓangarori wani in bai bayar ba sai dai a ce ya yi mugunta sai dai a ce bai tausaya ba amma waɗannan fa wajibinsu ne Allah maɗaukakin sarki zai kama su inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu a hafiza an bayya lalle Allah madaukakin sarki mai tambayar duk wanda ya bashi kiwo ne shin ya kiyaye wannan abun ko kuma ya tozartar da shi su ne waɗanda Allah madaukakin sarki danka musu baitul mali su ne waɗanda ake turo musu dukiya duk wata ta jama'a gashi su yi raba a cikin maslahar su su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi musu hanyoyi da suke samun kuɗi miliyoyin miliyoyi saɓanin sauran mutane da suke samun abu ɗan kaɗan to lallai babu abin da ya rage duk abin da za a faɗa da cewar babu dukiya ko dukiya ta yi karanci su sun san mutane sun san wannan magana ba haka take ba dukiya akwai ta a samar da hanyoyi da suka dace wanda za a tallafa wa mutane a taimaki mutane a daidai wannan lokacin musamman abin da ya shafi ci da sha domin ita ce masifar da yawa daga cikin mutane sannan bayan Allah mu sani lalle wannan ciyarwar kasuwanci ne da baya durƙushewa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa sannan ciyarwa na kubutar da mutane daga azabar Allah madaukakin sarki sannan cirwa ba ta tawaye wani abu na dukiya game da hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar sannan ana ninninkawa mai yin ta kamar yadda Allah madaukakin sarki da ambata cikin alqur'ani sannan tana ta kankare zanubi kuma tana kankare tana shafe fushin Allah subhanahu wa ta'ala ta tafiyar da shi ana iya warkar da cututtuka da suka gagari likitoci suka gagari likitanci ta hanyar sadaka idan kana da mara lafiya da aka gwada aka gwada aka ce ba a gano ciwon ba ko aka yi magani ba a dace ba a dage da sadaka wannan mujarrabi ne magabata da yawan ambata da marubuta musulunci sannan mutum yana karkashin inuwar sadaka ranar tashin alkiyama har sai hisabi kuma sadaka dalili ne da alama da take nuna mutum cewar ya san me yake yi ya san makoma ta dukiya kuma shi musulmi ne na kwarai daga ranar da ka mutu in gidajen ka ɗari idan ka mutu baka bada ko ɗaya ba domin Allah madaukakin sarki ka tafi lahira baka da gida ko ɗaya kana da fegi ashirin ka tafi lahira baka bada ko ɗaya an yi aikin Allah ba shikenan sun tafi a banza Allah madaukakin sarki ya baiwa wasu a lahira baka da komai ka tafi lahira kana da naira miliyan 20 baka bada ko naira ɗaya ba a lahira duniya kana daga cikin mawadata amma a lahira za ka faɗo a cikin talakawa Allah madaukakin sarki ya datar da mu to lallai ciyarwa da bada dukiya yana nuna cewar mutum yana nuna cikar hankali yana nuna cikar imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata was sadaqatu burhan sadaka dalili ne akan imanin mai yin ta Allah madaukakin sarki ya datar da mu kullun masu shi su dinga hararo makoma ta dukiya wannan na daga cikin abin da zai zaburar da mutum wajen bayarwa mutum ya tuna cewar daga zaran ya fadi ya mutu tun ma kafin ya mutu Allah ya raba gadansa daga zaran ya mutu shikenan komai ya riga ya tafi kafin a raba kowa ya riga ya san me yake da shi Allah madaukakin sarki ya datar da mu ba shi da wani abu na tasarrufi hatta wasiyya hatta kyauta hatta kaza da zai a cikin dukiyar sai an ga da ayi to ka ji tausayin kanka ka kai bawon Allah subhanahu wataala sannan mutumin da yake yin sadaka ba zai yi nama ba lokacin da ya zo mutuwa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut duk wanda yake so Allah madaukakin sarki ya kare mai zurriyarsa a bayan bayansa dan bayansa kada su ɗaiɗaice kada a daka warwasu akan dukiyarsu kada a cutar da su kar a zalunce su to ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki an fahimci wannan daga wakana abuhuma saliha da sadaka ake saukar da rahama ta Allah madaukakin sarki da jin kai na Allah subhanahu wataala hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum shin ana baku taimako ne ana azurta ku in banda albarkacin waɗanda suke masu rauni daga cikin ku sannan abu na ƙarshe mai yin sadaka zai amfana daga addu'o'in waɗanda yake taimaka musu ka duba a cikin irin wannan yanayin da ake ciki mutum yana neman abin karyawa kawai ka zo ka bashi abincin sati daya ko abincin wata daya wani irin farin ciki zai yi sannan wata irin addu'a zai yi maka ba ma sai ka ce yi ba kana can kwance watakila zai tashi cikin dare yana maka Allah madaukakin sarki da ta damu Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu Allah ya ba mu ikon taimako kowa gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya bashi Allah madaukakin sarki ya ya shayar da mu Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin madaukakin sarki ya bamu ruwan sama mai albarka Allah madaukakin sarki ya dage mana fushin sa akan mu alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk